الله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي أما بعد أحييكم بتحية الإسلامية وهي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته muna jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki da ya kaddar haduwar mu a wannan masallaci mai albarka na masjidu babu makka rahimahullahu ta'ala domin ci gaba da karatun wannan littafi mai albarka na sunan abi dawud a majalisin mu mai taken karatun hadisi da aiki da shi shine zaman lahiya ga musulmi yau muna uku ga watan ramadan hijira daga makka zuwa madina 1447 wanda ya daidai da shekara meladiya 2025 wannan kuma shi ne darasinmu na 2026 ko wannan shi ne darasinmu na 70 daidai a cikin kitabu sala a babe mai bayani akan hukunce-hukuncen sallar dare kiyamun laili wanda bayan shi za mu shiga a bangaren sallar tarawihi kafin mu ci gaba taken karatunmu na yau shine الصوم جنة صائم من مأثم ينهى عن الفحشاء والأوشاب الصوم تحرير الصوم جنة صائم من مأثم ينهى عن الفحشاء والأوشاب أو شاب الصوم تحرير سبحان الله لا إله إلا الله يزن قاري شاء وجه ربها الصوم جنة صائم من مأثم ينهى عن الفحشاء والأوشاب لا صام من أكل اللحوم بغيبة أو قال شرا عوسعا لخراب ما صام من أدى شهادة كاذب أو قال شرا عودعا لخراب ما صام من لم يرع حق مجاور وأخوة وقرابة وصحابي الصوم مدرسة التعفف والتقى ينهى عن الفحشاء والأوشاب ma'anar wannan baitin shine shi azumi junnatu sa'imin min ma'samin shi azumi wata garkuwa ce wadda take kare mai azumi daga sabon Allah ma'ana lokacin da mutum yake azumi to kamar ya samu kanka wani ya samu kansa wani bukliye ne wata garkuwa wadda za ta kare shi daga sabon Allah ma sama man akala al-luhuma bi ghibatin aw qala sharran aw da'a li khirabi duk wanda yake azumi kuma yana gigara to bai azumi ba duk wanda yake azumi yana fadin sharri to bai azumi ba الصوم مدرسة التعفف والتقى وتقارب البعداء والأغراب شي أزمي وتمكرنتاتي wadda take koya mana tsoron Allah da kuma kame kai daga sabon Allah kuma take kusantar da mu zuwa ga abubuwan da bamu saba mayi bana na ibada ma'ana dai wannan baitutukan suna fassara muna faɗin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam man lam yada qawla zuri wal amala bihi wal jahl falaisa lillahi hajatun fi an yada a ta'amahu wa sharaba duk wanda yana azumi amma bai bar shaidun zur ba idan aka ce shaidun zur hatta kalle-kallen fina-finai yana ciki bai bar faɗin ƙarya ba to Allah baya da buƙatar ya ajiye azuminsa ma'ana dai ashe idan muna azumi bakinmu yi azumi idan muna azumi idanuwanmu su yi azumi daga kallon haramun idan muna azumi gabanmu su yi azumi daga abin da yake haramun muna fatan allah maɗaukakin sarki ya shiryar da mu ya karɓar muna azuminmu ya ba mu ikon koyi da manzon allah sallahu alaihi wasallam a cikin azuminmu idan ba a manta ba za mu tashi babu ma yu'maru bihi min al-qasd fi salati babin da ke bayani akan umarnin da aka yi game da wajen sallah mutum ya yi daidai ruwa daidai tsaki shine al-qasdu al-qasdu shine mutum ya yi abu tsaka-tsakiya daidai iyawarsa la ifrata wa la tafrit babu wuce gona da iri kun babu sakaci to a wajen sallah ana so mutum ya kasance haka حدثنا قتيبة بن سعيد حدثنا الليث عن ابن عجلان عن سعيد المقبري عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اكلفوا من العمل ما تطيقون كدورا ما كنكو أيوكا دكوكي إياوه فإن الله لا يمل حتى تملوا domin Allah baya kosuwa daga rubuta muku lada har sai kun koshi daga yin aikin mana Allah baya gajiya sai dai ku ku gaji to tunda Allah baya gajiya kenan kada ku ba kan ku wahala tunda dai Allah baya gajiya na rubuta na rubuta lada balle ku ce ku ta ba kan ku wahala dan kada a zo lokacin da Allah zai kasa rubuta muku lada yi shine ma'anan fa inna Allah la yamallu hatta tamallu Allah baya gajiya sai dai ku ku gaji da aikin da kuke yi baya gajiya da rubuta muku lada sai in dai ku ku gaji da aikin fa wa inna ahabba al'amali ila Allah adwamuhu wa in qalla kuma mafi soyuwan aiki a wajen Allah shine wanda aka dawwama ana yi komai karantar sa wa kana idza amila amalan athbatahu kuma manzon Allah ya kasance idan yayi wani aiki ya fara wani aiki na ibada yana tabbatar da shi yana ci gaba da shi a takeicen wannan hadisin yana nuna aikin da Allah ya so shine wanda aka dawama ana yi komai karantar shi ko fa'idar ka dawama akan aiki shine koda ka kasa yi to Allah zai baka ladar kaman kai ka'ida malamai suke cewa man kanat adatuhu fi'l alkhair fa'ajiza an fi'lihi li'udhrin kutiba lahu ka ajli fa'ili duk wanda yake da wata al'ada ta yin wata ibada sai ya kasa yin wannan ibadar dan saboda wani uzuri to Allah zai rubuta mishi ladar kamar yayi wannan ibadar kenan shine muhimmancin mutum ya dawama akan yin me akan yin ibada ta wanda ya saba yi ko da kadan ce ko malam yace haddathana ubaidullah ibn sa'd haddathana ammi haddathana ammi haddathana abi عن ابن إسحاق عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث إلى أثمان بن مضعون manzo Allah ya tura sako zuwa ga Usman bin Maz'un akan yazo yana neman sa faja'ahu sai yazo manzo Allah fa qala sai yace ya Usman manzo Allah yace ya kai Usman araghibta an sunnati shin kana kyamar sunnata ne shine araghibta an sunnati idan yayi ta'addi da an ana nuhin kyama idan yayi ta'addi da fi ana nuhin so ana gane da kyau ko a targhabu fi a raghibta an wannan shi ne kenan qala yace la wallahi ya rasulullah a a wallahi ya ma'aikin Allah walakin sunnatuka atlubu ai sunnar kama ce nake nema qala sai manzo Allah yace fa inni anamu wa usalli to ka saurara ni ina kwana kuma ina sallah wa asumu wa uftiru kuma ina azumi ina aje azumi wataran wa ankihu nisaa kuma ina auren mata fattaki Allah ya Uthmanu ka ji tsoron Allah ya kai Uthman fa inna li ahlika alayka haqqan domin iyalinka suna da haƙƙi a kanka wa inna li dhayfika alayka haqqan kuma baƙonka yana da haƙƙi a kanka wa inna li nafsika alayka haqqan kuma rayuwarka tana da haƙƙi a kanka fa sum wa aftir wa salli wa nam dan haka kai azumi wataran wataran ka aji azumi wataran kai sallah wataran kuma kai kwana na'am wannan usman bin maz'un akwai al'ajabi sosai a cikin rayuwarsa idan mu kuma mun yi dan kaɗan daga cikin tarihinsa a cikin sira da muka yi usman bin maz'un shine farkon wanda ya fara rasuwa a madina shine farkon wanda aka fara yi ma jana'iza ta musulunci ma'ana daga cikin wanda suka hijira zuwa makka shine farkon wanda ya fara rasuwa shine farkon sahabin da aka fara turbudewa a baqi makabartar da mafiyoyin sahabai suke a ciki baqi'un al-gharqad to Usman ya kasance mutum ne mai yawan ibada to yawan ibada ibada sa ta sa ya so ya saki matarsa ya daddake kansa an san daddaka ko ma'ana ya hudda ma kansa sha'awa ya kasance shi baya da sha'awar mata kawai sai ibada to shine da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ji labari yasa a kirawo masa shi manzo Allah yake masa innar rahabaniyata lam tufrad alaina a wata riwaya mu a addini mu babu rahabaniyanci mutum yace ba zai yi aure ba kawai ibada kawai zai yi kiristoci suke da wannan ko su ibtada'uha su suka kyarkyara abus wa rahabaniyatan ibtada'uha ma katabnaha alaihim illattiba'a ridwanillah wa ma ra'auha haqqa ri'ayatiha kuma suka kasa rikewa kenan kiristoci suke da rahabaniyanci mutum yace ba zai yi aure ba sai ibada kawai ya koma masallaci ya ta zama to sai manzo Allah yace masa kai ka ka kyamaki sunna ta ce yace a manzo Allah ai sunnar kama ce nake nema to in sunna ta kake so manzo Allah yace masa ni ina aure kuma ina sallah wataran wataran bana yi kai kuma an ce kullun dare sallah kake yi daga farko har karshe wataran ina azumi wataran bana yi kai kuma gashi an ce kullun azumi kake yi baka shan ruwa to ka sani iyalin kana da haƙi akan ka bakonka na da haƙƙi a kanka in ya zo yana da buƙatar kai mishi hira rayuwarka ita ma kanka tana da haƙƙi in kullum kana azumi sai kasance ka kwanjame ciki baya samu abin da yake buƙata wata ran to rayuwarka ma tana da haƙƙi a kanka a nan kunga sai manzo Allah ya hana masa me tsananta ma kansa a cikin me a cikin addini shi yasa lokacin da Usman ya rasu da aka turbude sa ɗaya daga cikin uwansa yayin maholkin ruwa suna bugowa daga kabarinsa daga kabarin Usman kin sai ya zo ya ba manzo Allah labari sai manzo Allah yake zaka amaluhu wannan ibadar da ta yi ce mai yawa ita ce yawan ta har yake ga tana bugowa sanyin ta yana bugun sauran kaburburan da suke kusa da shi albarkacin kaza ka dangare kai sharuwan kaskoko to wanda shine Usman rahimahullahu ta'ala kenan akwai Usman bin Affan akwai Usman bin Mas'ud sunaye na Usman akwai akwai albarka gare su sosai hatta a cikin sahabbai duk masu sunan Usman zaga mutanen kirki ne haddathana Usman ibn Abi Shayba kuma ga wani Usman nan amma shi ba sahabi bane yana daga cikin dai manyan manyan malaman hadisi Usman bin Abi Shayba haddathana Jarir an Mansur an Abi Ibrahim an Ibrahim an Alqamah qala ce sa'altu aisha ta na tambayi aisha kaifa kana amalu rasulillahi sallallahu alaihi wasallam ya aikin manzon Allah ya kasance hal kana ya khussu shay'an min al-ayyami har ya kasance yana kebance wasu kwanaki akan wasu domin ibada qalat tace la a'a kana kullu amalihi dimatan shi aikinsa ya kasance gaba ɗayan shi dawwama ne ma'ana duk aikin da ya fara to yana dawwama akan yinsa ya fara azumin landi shedi to yana dawoma akan yin shi ya fara sallar qiyamul laili raka'a hudu hudu ko raka'a shidda shidda ko bakwai ko tara to haka zai dawoma wa ayyukum yastati'u ma kana rasulullah sallallahu alaihi wasallam yastati'u amma kuma waye ya iya daga cikin ku abinda manzon Allah yake iyawa ma'ana ba ku iya yin yawan ibadar da manzon Allah yake yi domin shi qiyamul laili farilla ce a gare shi bayan wannan kuma in yana azumi ma wahayin da ake masa yana ɗauke masa hankali daga yin jin yunwa da kishirwa a takaice wannan hadisin wannan babin yana nuna muna duk ibadar da za mu yi mu yi ƙoƙarin daidai gwargwadon iyawarmu abin da yake jayo tsanani a cikin addini shine jahilci duk wanda kaga yana tsanani a cikin addini to wallahi ka bincika sai ka bai da zurhin ilimi ana gane da kyau ko duk ɗalibin da ka gani in ka gani a farko farko ilimin sai kaga ya taso da tsanani amma da an yi zurhi to sai a gane shi wa ilimin nan ba shi wa addini nan ba tsananta ma kai bane domin manzo Allah yake inna ad-dina yusrun walan yashadda ad-dina ahadun illa galabahu shi addini sauki ke gare sa ba wanda zai tsananta wa face sai addinin ya gallabe sa ya rinjaye sa kuma abinda aka yi so mutum in ya fara wata ibada to ya dawama dan ka dawoma akan ibada ne aka ce ka tsananta ma kanka domin in ka tsananta ma kanka sai ka kasa me sai ka kasa dawoma sai ka kasa ci gaba babu tafri'i abwab shahri ramadana babu mai bayani akan rarrabe kohohin watan ramadan ma'ana rarrabe kohohin kiyamu ramadan ma'ana dai kaman nan kitaba ne da kaga yasa babu tafri'i kaza asali kaman kitaba ne ma'ana yana nufin kitabu qiyami ramadan littafi mai bayani akan hukunce-hukuncen sallar tarawihi da karatun da ake yi a ciki babun fi qiyami shahri ramadana babin da ke bayani akan qiyamu ramadan shine tarawihi da kaji an ce qiyamu ramadan shi ita ce an ake nufi domin tarawihi istilahi ne wanda daga baya ne samu suna a zamanin manzo Allah qiyamu ramadan ake ce mata tarawihi abin da yasa ake ce mata tarawihi daga istiraha ne dan sahabbai sun kasance in suka yi raka'a hudu suna tsaya su huta in suka yi raka'a hudu sai su tsaya su huta to wannan hutun da ake shi ake ce ma al-istiraha sai ana ce masa at-tarawih ma'ana ya tarawahuna bayna al-ibadati wal istiraha suna kai kawo tsakanin ibada da hutawa amma a asali da an ce qiyamu ramadan ita ce tarawih sallar tarawih حدثنا الحسن بن علي ومحمد بن المتوكل قال حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر قال الحسن في حديثه ومالك بن أنس عن الزهري يتي عن أبي سلمة عن أبي هريرة قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يرغب في قيام رمضان وزا الله يا كسانتي yana kwadaitarwa game da yin sallar tarawihi min ghairi an ya'murahum bi azimatin ba tare da ya umurce su da dole ba summa yaqulu sannan yana cewa man qama ramadana imanan wa ihtisaban duk wanda ya sallar tarawihi ta ramadan dan imani da Allah da kuma neman sakamako na Allah ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi za a gafarta masa abin da ya gabata da kurakuransa fa tuwfi rasulullah sallallahu alaihi wa sallam wal amru ala dhalika sai manzo Allah ya rasu haka al'amarin yake ma'ana ba a matsayin farilla ba kuma kowa na yi a gida ya ce sun makan al'amuru ala zalika fi khilafi abi bakirin sannan haka al'amarin ya kasance a lokacin abubakar kowa gida yake yi kowa shi kaɗai yake yi wa sadaran min khilafati umar radiyallahu anhu da kuma farkon khalifanci na umar kenan sai a ƙarshen khalifancin sa ne sai ya canza daga kowa na yi a gida zuwa ga azu a masallaci ai قال أبو داود أبو داود وكذا رواه أقيل ويونس وأبو أويس هكا أويل هكا أقيل دا يونس دا أبو أويس سكرويتو من قام رمضان kenan su ma haka suka rawaito wa rawa uqailun man qama ramadana wa qamahu man sama ramadana wa qamahu kenan shi riwaya ta uqail wanda ya azumci ramadan kuma yayi tsayuwar sa ma'ana yayi qiyamul layli sai aka kawo sauran hadisi حدثنا مخلد بن خالد وابن أبي خلف المعنى قال حدثنا سفيان عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم معنى يا إسد حديث زواج من زعل الله وانا ينرغ تكين لفظا نما لمن استلاحات نما لمن حديث أو جر رواية ما يمكن يتي عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يتي عن أبي هريرة يبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم maimakon kalin nabi su a yabu logu bihin nabi su duka dai ana canzawa ne don saboda ya ana canzawa za a hijin shauki a wajen karantawa kenan daga abu huraira daga manzon Allah man sama ramadana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddam min dhanbi duk wanda ya azumci ramadana dan imani da neman lada imani ana ana nuhin ikhlasi dan Allah da kuma neman sakamako na Allah غفر له ما تقدم من ذنبه ومن قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه dukkan su sai da aka kayyade su da me da an yi dan Allah kuma dan neman lada ba dan aji na iya ba ko ba dan ka a ce ba ni rago ne bana qiyamul laili ko bana tarawihi idan mutum yi haka sakamakon shi za a gafarta mishi gaba ɗayan zunubansa qala abu dawud wa kaza rawahu yahya ibn abi kathir an abi salama ومحمد بن عمرو عن أبي سلمة wannan hadisin babban abin da yake nuna muna shine daga cikin fallalar sallar tarawihi shine gafarta zunubai kuma abin da hadisin yake nunawa sai mutum ya lazumci yin ta gaba daya ba wata ran kai ba wata ran ba kai ana gane da kyau ko domin aka ce ban kama ramadana wanda ya sallar tarawihi ta ramadan idan gaba ɗayan ramadan kin zagai idan kai haka za a gafarta maka zunubanka kuma yana koya mana ikhlasi a cikin ayyuka gaba daya ayyuka mafi daraja da ake a cikin ramadan dukkan su sai da manzon Allah ya kayyade samun amfanin su da yin ikhlasi yace man qam man sama ramadana imanan wa ihtisaban aka kwararo sauran hadisi man qama ramadana imanan wa ihtisaban tarawih kenan man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban qiyamul layl kenan dukkanin sai da aka kayyade su da me da ikhlasi ana gane da kyau ko kenan mu nisanci ikhlasi a cikin ayyukanmu gaba daya wannan shi zai samu samu roman ayyukan wanda daga cikin masu hikima yake cewa innal innal umura idal ikhlasu rafaqaha taghdu mata'ibuhu ahla min al'asali ce ayyuka gaba daya idan aka rake su da ikhlasi to wahalar da za wahalar da ake sha a ciki da karshe za ta koma ruwan zuma dama in magana suka ce bayan wuya sai daɗi kuma ba a shan zuma sai an sha harbi ko wannan shine kenan ma'ana gafaran nan ba a samu ta sai an zage damsi a wajen qiyamul da sallar tarawihi da azumi da wahala da za a sha a ciki حدثنا القعنبي عن مالك بن أنس عن ابن شهاب عن عروة بن الزبير عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في المسجد manzo Allah yayi sallah a masallaci fa salla bi salatihi nasun sai wasu mutane suka yi koyi da sallar sa thumma salla min alqabilati sai a gobe ya ƙara zuwa yayi sallah a cikin masallaci fa kathuran nasu sai mutane suka yawaita suka suka yi yawa a masallaci thumma ijtama'u min al-lailati thalitha sai suka taru a dare na uku falam yakhruj ilaihim rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah bai huta wajen su ba falamma asbaha lokacin da ya waye gari qala yace qad ra'aytu alladhi sana'tum naga abun da kuka aikata na cika masallaci da kuka yi guna jira na falam yamna'ni min al-khuruj ilaykum ba abun da ya hana in hito zuwa gare ku illa anni khashitu an yufrada alaykum sai dan naji tsoron a fallanta muku sallar tarawih nan wadhalika fi ramadan wannan ya kasance a ramadan حدثنا هناد بن السري حدثنا عبدة عن محمد بن أمرو عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة قالت كان النبي صلى الله عليه وسلم كان الناس يصلون في المسجد في رمضان أوزاعا mutane sun kasance a lokacin ramadan suna sallah a rarrabe ana gane da kyau ko fa amarani rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah ya umurce ni fa darabtu lahu hasiran sai na shinhiɗa masa tabarma fasalla alaihi sai manzo Allah ya salla akan wannan tabarmar bi hadhihi alqissa sai ta kawo ma'ana irin wannan kisar sai ta zo a cikin wannan riwayar qalat fihi a cikin riwayar tace a ciki ta'ani annabi sallallahu alaihi wasallam qala ta'ani annabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace ayyuhan nasu ya ku mutane amma wallahi ma bittu lailati hadhihi bihamdillahi ghafila ya ku mutane wallahi wannan daren alhamdulillahi ban kwana a gafale ba ma'ana ba kwana ne dauke ni ba a wannan daren alhamdulillahi a walke nike wala khafiya alayya makanukum wannan bihamdillahi jumla ce itiradiyya kamar ya ce ma bittu lailati hadhihi ghafilan ana gane da kyau ko jumla ce itiradiyya wala khafiya alayya makanukum kuma ba wai ban san kuna nan bane kuna jira na na san kuna nan kuna jira na yanda wannan hadisi yake shine mutane sun kasance a lokacin Ramadan suna zuwa masallaci shi sallah amma kowa na sallarsa can mutum biyu can mutum uku can mutum daya haka ake sallar rarrabe shine auza'an to kawar manzo Allah yana so ya hade suri guda sai ce ma Aisha shin hida min tabarma masallaci tana shi da mishi taron masallaci ya zo tsaya bai ce ku zo ku yi sallah bayana ba sai manzo Allah ya zo ka bata sallah sai kowa ya bar sallah shi ya zo mi bayan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam gagara ba sa ta samu sallah bayan ma'aiki sai suka zo suka bi bayan manzo Allah a bai sallah yanzu a gobe sai labari ya isko mutane ai jiya manzo Allah ya hoto mun yi sallah sallar tarawih tare da shi a gobe sai masallaci ya cika dama kun san sahabbai da san alkhairi masu sallah gida duk suka baro gida suka zo rana ta biyu aka yi tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wata riwaya rana ta uku bai hito ba amma wata riwaya sai ta hudu yanzu ta uku aka zo shi ma kusan mutanen gari gaba ɗaya suka gargaɗike suka cika masallaci har waje babu wuri ga ta hudu hamma daga wasu hamma daga wani gari wasu da ƙauyuka suka taso suka zo dan su yi sallah bayan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam aka zo aka cika masallaci ana jiran manzon Allah ya huto har sai da su kai ma suna kwankwasa kofa ana gane da kyau ko manzon Allah ya kyale su can dai kowa ya ga aka dai har dare dai saura suka watse saura suka tsaya sai asuba bayan an yi sallar asuba sai manzon Allah ya ce musu na san da kuna nan kun ba wai kwana na yi ba amma abin da ya sa na ƙihitowa in sha muku mu yi sallar don ina gudun in ci gaba da jan ku sallah ta tarawihi a zo a fallanta muku ita ni kuma ba na son abin da zai wahalta ba na son abin da zai zama towa tsanani a gare ku laqad kana lakum fi mikir suna laqad ja'akum rasulun ka san aya ta ashe laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anittum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim ana gane da ko to wannan siffar da Allah ya siffanta mana shi raufur rahim ne bil mu'minina to ita ta kama shi yace na na ji tsoron a fallanta muku ne to lokacin Abubakar haka abun yake kowa na sallar shi kadai mutum uku mutum hudu a taro ana sallah amma babu limami guda da za a cewa shine a masallaci a lokacin Umar shi kuma sai Allah ya masa ilhamin ya hada mutane sai ya sanya Ubay bin Ka'ab yace kai zaka jagoran domin Ubay bin Ka'ab yana ɗaya daga cikin kutabul wahyi yana ɗaya daga cikin mahaddata alqur'ani ya sanya Ubay kai zaka rika musu jagora na sallar tarawih sai ya kasance yanzu a masallaci ake zuwa ana sallar tarawih kenan zamu iya cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam bai hada ba bai sa ayi tare ba dan a lokacin shi ana iya fallantawa amma bayan ya rasu sai Allah ya ma Umar ilhami domin tun a lokacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Umar yana da abin da ake cewa muwafaqat zai ga dacewar wani abu sai ya bada shawara kuma sai Allah ya sauko da aya a tabbatar da shi suna da yawa akwai littafi ma da aka rubuta akan wannan muwafaqatu Umar kenan in ka ce sallar tarawihi bid'a ce to kaman ka karyata Umar ne kaman ka zagi Umar ne tun da shi yami shi ya sunanta ta ko kuma ai kaman ka ce baka aiki da hadisin manzo Allah ne da yace alaikum bi sunnati wa sunnati al-khulafa'ir rashidin har yanzu akwai yan bid'a da ke cewa wai sallar tarawih bid'a ce har yanzu akwai shahararru daga cikin su wanda angulu ce da kan kaza wasu ahli sunna ma suna ruduwa da shi da wa'azukan shi ana gaya da kyau ko yana daga cikin masu wannan ra'ayin sashi tallar tarawihi bid'a ce a zo a taro ai bid'a ce to za a cewa in dai Allah ya tabar da basirar mutum ba wanda ya iso ya ba wanda ya isa ya maido ta ga hadisai nan barkatai suna nuna yanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya kwadaitar akan tarawihi kuma ya so ya hada mutane Umar ya hada mutane akan ta malai ya haddathana مسدد حدثنا يزيد بن زريع أخبرنا داوود بن أبي هند عن الوليد بن عبد الرحمن عن جبير بن نفير عن أبي ذر قال سمنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم رمضان من أزمت رمضان تارد ما أيكين الله فلم يقم بنا شيئا من الشهر حتى بقي سبع سي بيمنا سلا تا ميكي رسولا تراويه با أنا قاين بكيوكو har sai da kwana bakwai suka yi saura ma'ana ba mu yi sallah tare da shi ba ta kiyamun laili ko tarawihi har sai da kwana bakwai suka yi saura faqama bina sai mun zan Allah ya muna kiyamun laili hatta zahaba thuluthul laili har sai da dai cikin ukun dare ya tahi falamma kanat sadisa lokacin da yayi saura kwana shidda azumi ya kare lam ya kumbina bai yi kiyamun laili ba da mu bai muna kiyamun laili ba falamma kanatil khamisatu lokacin da kwana biyar ya saura kama bina sai ya muna kiyamun laili hatta zahaba shatrul laili har sai da rabin dare ya tahi fa qultu sai nace ya rasulullah ya ma'aikin Allah law nafaltana qiyama hadhihi al-laila ina ma ake ka kara muna wannan daren ma'ana qiyamul laili ta wannan daren a ƙara muna ita kaga sahabbai wai an yi qiyamul laili farkon dare har zuwa tsakiyar dare an sallame za a tashi suka ce manzo Allah a ƙara kaji masu masu yin dadin ibada go قال يتي فقال سي منزا الله يتي musu innan rajula idza salla ma al imami ai mutun idan yi sallah tare da limami hatta yansarifa hasida liman ya sallame bai tahi ba husiba lahu qiyamu lailatin za a kilga masa kamar daren gaba ɗaya yayi qiyamul lailin sa qala yace falamma kanat rabi'atu lokacin da kwana hudu suka yi saura lam yakum shi ma bai yi kiyamun laili ba falamma kanati salisa lokacin da dare na uku yayi saura jama'a ahlahu wa nisa'ahu ya tara iyalinsa da matayensa wan nasa da kun mutane faqama bina sai manzo Allah ya muna qiyamul laili hatta khashina an yafutana al-falahu har sai da muka ji tsoron al-falahu ya kubuce muna ma'ana sahur ya kubuce muna shine al-falahu kun ga sahur yana daga cikin sunayensa al-falahu don saboda yin sahur albarka ne ko baka sahur ko da ruwa ne ka tashi ka sha yana da kyau in kai haka zaka samu wannan albarkar da manzo Allah ya ce tasaharu fa inna fi suhuri baraka qala yace qultu mal falahu menene al falahu qala yace as-suhuru shine sahur thumma lam yakun bina baqiyat ash-shahri sannan sauran watan bai kare mana wata qiyamul layli ba ana gane da kyau ko kinan nan lokacin da suka ce manzo Allah ai da an kara wata qiyamul layli ana gane da kyau shine sai manzo Allah ya ce musu ai har tun da kuka yi sallah tare da liman za a rubuta muku ladar kaman daren gaba ɗaya kun kiyamul laili kaman manzo Allah ya mi ya ɗebe musu kewar abin da suka yi suka roƙa ne ko su su so a ce daren gaba ɗaya sun yi kiyamul lailin sa to shine sai manzo Allah ya musu ai mutun yi kiyamul laili tare da limami ko da ba gaba ɗan dare ba za a rubuta masa lada kamar daren gaba ɗaya ibadar shi wannan kuma ya shahi hatta tarawihi ana gani da kyau ko tunda akwai riwaya ta zo man qama ma al imami hatta yansarif kutiba lahu qiyamu laylatin kenan har tarawihi ka tsaya ayi da kai har a kare zai sa ka samu ladar kaman daren gaba ɗaya kai tsayuwar sa akwai ta muharara da muka yi ta nasiha ga masu azumi a cikin karin magana sai na kawo wani karin magana guda biyu jama'a alheri ne ana gane da kyau ko kuma me ke da suna karin magana biyu ne na kawo ne ne gudan mene ne na kawo to a takaice dai wannan jama'a alheri ne to ƙarƙashin shi sai na ce abinda nake da janaba jama'a alheri ne ka zo ka yi sallar tarawih da kiyamun laila a cikin jama'a a ƙari da kai zai baka ladar me ka yi dare da gaba ɗaya amma idan kai kai kaɗai bakin daren da ka tsaya bakin wannan ladar da za ka samu a takaice dai kwadaitarwa ne akan yi tare da limami ha a kare حدثنا نصر بن علي وداود بن أمية أن سفيان أخبرهم عن, علي عن أبي يعفور وقال داود عن ابن عبيد عن ابن أبيد بن نسطاس عن أبي الضحى عن مسروق عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا دخل العشر أحيا الليلة manzo Allah ya kasance idan kwana guda goma suka shiga na Ramadan na ƙarshe ahyal laila yana raya dare wa shaddal mizara kuma yana tsuke tazara wa aiqadha ahlahu yana tayar da iyalinsa shaddal mizara kinaya ce akan nisantar me yake da suna jima'i da iyalinsa قال أبو داود أبو داود وأبو يعفور اسمه عبد الرحمن عبد الرحمن بن عبيد بن نسطاس shine sunansa ana gane da kyau ko maliki haddathana ahmad ibn sa'id al-hamdani haddathana abdullah ibn wahb akhbarani muslim ibn khalid an al-ala ibn abd al-rahman an abihi an abi hurairah qala kharaja rasulullah sallallahu alayhi wa sallam manzo Allah ya huta fa idha unasun fi ramadan yusalluna fi nahiyati al-masjid sai ya ga wasu mutane a gehen masallaci a bangaren masallaci suna sallah faƙala sai ce ma ha'ula'i suwaye wa'yancan faƙila ha'ula'i nasun laisa ma'ahun ƙur'anun wa'yancan wasu mutane ne wanda ba su haddace komi na alƙur'ani ba wa ubayyu ibn ka'abin yusalli shine ubay bin ka'ab yake salla wa hum yusalluna bi salatihi suna ko suna suna bin sa baya ma'ana suna salla da sallar sa ma'ana wasu mutane ne suke salla bayan ubay bin ka'ab dan su su haddace komai na alqur'ani ba fa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam sai manzo Allah yace asabu sun yi daidai wa ni'ma ma sana'u kuma ma dalla da abinda suka yi قال أبو داود ليس هذا الحديث بالقوي وأن حديث باية كرفي مسلم بن خالد ضعيف مسلم بن خالد ضعيف نباء كربان حديث سكينا حديث بإن كانت با أتكيت حديث دي قبات هنا نونا قوما كرشي أنا سمتين يزاقي دمسي كما عندما زاء الله صلى الله عليه وسلم حتى أبن ديكي mafi soyuwa a gare sa ma yana nisantarsa ma'ana mata iyalinsa da yake so yana ma kaurace musu don saboda ibada a wannan kwanakin guda goma na ƙarshen ramadan babun fi lailatul qadri babu mai bayani game da daren lailatul qadr حدثنا سليمان بن حرب ومسدد المعنى قال حدثنا حماد بن زيد عن عاصم عن زر قال قلت لأبي بن كعب أخبرني عن ليلة القدر كبان لا باري جمد ليلة القدر يا أبا المنذر فإن صاحبنا سئل عنها domin wannan abokin namu an tambaye sa game da ita faƙala sai ce man ya kumil haula yusibha wanda ya yi ƙiyamun laili shekara guda zai same ta ana gane da kyau ko? ba sa kun gane da kyau ba wanda wani ɗaya daga cikin malumai ne aka tambaye sa wai yaushe ne daren lailatul qadri ana gane da kyau ko? sai ce inda ka yi shekara guda kana kiyamun laili to za ka same ta tunda dai ai dole akwai cikin shekara ko? yan magana suka ce komi nisan dare gari ya waye ko kuma komi nisan jiwa kasa sayo in shekara guda kana kiyamun laili to za ka yi daidai da mi lailatul qadri tunda dai duk shekara sai an yi ta ana gani da ke ko na shi ba ma watan ramadan ya ce ba shekara gaba ɗaya ka yi ai mai son ɗan tsuntsu shi ke bin sa da jiwa ko wanda ya san albarkar lailatul qadri ai ko shekara aka ce yayi ya neme ta zai wannan fa qala sai ce rahimallahu aba abdurrahman Allah ya ji kan abu abdurrahman laqad alima annaha fi ramadana wallahi ya san da fa a cikin ramadan take kuma yace muku shekara guda ku kuna neman ta zada musaddadul musaddad ya kara walakin kariha an yatakalla kariha an yattakilu ya kyamaci mutane su su dogara ne ana gane da kyau ko da wani lokaci kayyadadde dan neman lailatul qadri au ko kuma yace ahabba Allah ya takilu abinda yasa yake musu a shekara dai mutum zai same ta dan yana son ne kada su dogara da Ramadan kawai wajen ibada thumma ittafaqa sannan suka ittifaki a riwayar su wallahi innaha lafi ramadana sai yace musu na rantse da Allah a cikin Ramadan take lailatul qadr kuma a ramadan kin ma lailatul 27 dare na 27 la yastathni al-istithna shine togaciya nan ba ana nuhin bai ce insha Allah ba ma'ana kamar rantsuwar da yake ba rantsuwa bace irin wadda take ta babu makawa dole dole sai me sai wannan shine ma'anar la yastathni anan domin asalin al-istithna shine qawlu insha Allah in ka in kai tarjuma harfiya sai yace bai ma ce insha Allah ba to kaga magabata ba su magana su ce mi ba su ce insha Allah ba ko bale ban malami haka to shine malamai suka ce la yastathni la yastathni anan ai ma'ana la yuzhiru jazm al-half jazm al-jazm al-halfi ma'ana rantsuwar da ya ba yana nuna babu makawa bane a cikin 27 ake samun ta ma'ana yana nuhin dai shine lokaci wanda aka yi tsammanin ta hiye da sauran me hiye da sauran lokuta qultu nace ya abal munzir ya kai abal munzir anna alimta zalika ya kai abal munzir ina ka san da cewa daren 27 shine na lailatul qadri qala yace bil ayati allati akhbarana rasulullahi sallallahu alaihi wasallam da alamar da shine aya da alamar da manzo Allah ya ba mu labari qultu li zarri li zir sai nace ma zir mal aya mi ce wannan alamar da yake cewa qala yace tusbihu shamsu sabihata tilka laylati manzo Allah yace asubar daren lailatul qadri rana tana wayuwa mithla tasti misalin tasa laisa laha shu'a'un ba ta da me yake da suna ƙarhi ana gane da kyau ko shine ma'anar ba ta da irin wannan haske mai ƙarhi hatta yartafi'a har sai rana ta zo tsakiya a lokacin za ta yi wannan ƙarhin ban san ko ana gane da kyau ba a dukkan abin da yake nunawa shi kamar wannan tambayar an yi masa ita ce lokacin ramadan ke to kuma daren 27 kin ya gabata to shine sai ya rantsuwa yace na rantse da Allah daren 27 kin nan ne aka yi ramadan aka yi dar lailatul qadr aka ce masa dan me yasa yace domin naga alamar da manzon Allah ya faɗi to kina alama ce ta 27 kin ta wuce lokacin da yake mi yake magana yace domin manzo Allah yace muna daren lailatul qadri sahiyata tana wayuwa rana da lumshi kamar tasa an san tasa ai go rana da lumshi kamar tasa ba ta da kaihi sai in ta zo tsakiya a wannan lokacin take yin kaihi kenan daga baya tana yin kaihi tana yin wannan hasken yace to naga wannan alamar shi yasa nace muku daren 27 ne shi yasa ai malamai suka ce da yayin rantsuwa ba yana nuhin ba a'a dole ko da yaushe a daren me ake samun ta 20 da ni 27 to amma kaga da ƙari da yaji an maida ta daren 27 ana gane da jago gwamnati kuma ta kama mutane akan haka wanda shi ne kenan to bari mu zo ku gani rikicin da ke da kwai tsakanin malamai game da wanne dare ne na lailatul qadri yanzu nan dai zamu iya cewa wasu sun ce cikin shekara dai adda kwaita ko wasu kuma sun ce dare ne na nawa na 27 to ku je ku ji abin mamaki حدثنا أحمد بن حفص بن عبد الله السلمي حدثنا أبي حدثنا إبراهيم بن طهمان عن عباد بن إسحاق عن محمد بن مسلم الزهري عن ضمرة بن عبد الله بن أنيس عن أبيه قال كنت في مجلس بني سلمة ناكسنتي مجلس بنو سلمة wa ana asgharuhum kuma a lokacin ni ne mafi karanci daga cikin su faqalu sai suka ce man yas'alu lana rasulullahi sallallahu alaihi wa sallama an lailatul qadri wa zai shi tambayo muna yaushe ne daren lailatul qadri wa dhalika sabihata 21 min ramadan aran nan kuma dare ne na 21 na watan ramadan ma'ana da suka yi wannan magana fa kharajtu sai na huta فوافيت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة المغرب sai na yi daidai na samu sallan magriba tare da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam thumma qumtu bi babihi bi babi baitihi sannan sai na tsaya a kofar gidansa famarra bi sai manzon Allah ya biya wuri na ma'ana ya hadu da ni ana gane da kyau ko fa qala sai manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace udkhul shigo ana gane da jago na'am sai ya shiga ya ce fadakaltu sai na shiga fa utiya bi asha'ihi sai aka zo ma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam da abincinsa da abincinsa na dare fara'ani akuffu anhu an qillati min qillatihi sai manzo Allah ya ga ina kame hannuna daga wannan abincin don saboda na ga abinci ne karan ana gani da ke ku ba na ku ji hankali na sahabbai da aka manzo Allah abinci tun da ba a san da ba a san da shi ba balle a tana da na bakon da aka kawo abincin sai ga abincin dan kadan ne sai ga in ya ci abincin ba zai ishe shi ba kuma zai ishe manzon Allah ba sallallahu alaihi wasallam sai ya kici ana gani da ke ku wannan sanin sanin ya kamata ne yace sai ya kici falamma faraga lokacin da manzon Allah shi ya kare ci tunda yayi yayi da shi ya ki ci qala sai ce na wilni na ali mukomin takalmi na faqama wa qumtu ma'ahu manzon Allah ya sa takalmi ya tashi sai na tashi tare da shi faqala sai manzon Allah ya ce masa ka anna laka hajatan ni ina ganin kamar da wata bukata ka zo qultu sai nace ajal eh ya ma'aikin Allah arsalani ilaika rahtun min bani salima wasu jama'a daga cikin banu salama ne suka turo ni wajenka yas'aluna an lailatul qadri suna tambaya game da daren lailatul qadri yaushe ne fa qala sai manzo Allah yace kamin laila yau wani dare muke fa qultu sai nace ithnatani wa ishruna yau muna daren 22 ana ga da kyau ko yau muna daren 22 tunda an sha ruwa ne a ini na 21 kenan an shiga dare na nawa 22 ana gane da kyau ko qala sai manzo Allah yace masa hiyal laila to wannan shine daren na lailatul qadri thumma raja'a fa qala sannan sai ya koma fa qala bayan ya koma ya juye ba zai tahiya fa qala sai manzo Allah yace awil qabila ko kuma gobe gobe ne ba yau ba yuridu lailata 30 wa 20 manzo Allah yana nuhin daren 23 wannan shi ake cewa ta leko ta koma ko an ce masa yau ne har ya juya ya ruga za a ta kai ba yau bane gobe ne Allah gane da ke ku malamai suka ce duka wannan kawun manzo Allah yana yi ne dan ya nuna mutane kar su dogara da wata rana takaitata to wannan shine dalilin malaman da suke cewa daren Lailatul Qadri shine dare na 20 da nawa 23 suna dalili ko ba su dalili to mu je gaba kenan yanzu mun samu masu ra'ayin dalili masu ra'ayin dare ne na 23 shi ne dare lailatul qadri حدثنا أحمد بن يونس حدثنا زهير أخبرنا محمد بن إسحاق حدثنا محمد بن إبراهيم عن ابن عبد الله بن أنيس الجهني عن أبيه قال قلت يا رسول الله نتي يا مايكين الله إن لي بادية أكون فيها ni ina da wata ebbuka da nake da adaji shi makiyayi ne to yana da bukka a daji wadda ce yake kwana a daji yace ina da wata ɗan bukka da nake kwana a daji akunu fiha ina kasancewa a can wa ana usalli fiha bihamdillahi kuma da godiyar Allah ina sallah a cikin a cikin bukkatawa famurni bi lailatin anzi anziluha ila hadal masjid to ka bani shawara ka umurce ni da wata rana ma'ana ka bani wani dare wanda zan sabuko daga daji in zo masallaci wannan naka dai in yi ibada in dace zar lailatul qadri fa qala sai manzo Allah yace in zil lailata 23 to ka zo daren 20 da uku fa qultu libnihi sai nace ma dan sa kaifa kana abuka yasna'u to ya ma'aifinka ya kasance yana aikatawa a daren na 23 qala yace kana yadkhulul masjid ya kasance yana shiga masallaci idza salla al-asra idan ya sallaci al-asr fala yakhruju minhu baya hutuwa daga masallacin li hajatin ai illa li hajatin sai in dai da wata bukata ta ba makawa hatta yusalliya as-subha ana iya kun fassara shi baya hutuwa koda ko wata bukata ta zo duka ana iya fassara shi a haka hatta yusalli as-subha sai ya sallaci asuba fa idza salla as-subha idan ya sallaci asuba wajada dabbatahu ala babil masjid sai ya isko dabbarsa a kohar masallaci dama yana barin dabbarsa a kohar masallaci fajalasa alaiha sai ya hau akan wannan dabbar falahika bi badiyatihi sai ya koma a dajinsa kun san ma'anar wannan hadisin wani ɗaya daga cikin sahabbai ne shi mutum ne makiyayi ko da yaushe daji yake zama to sai ce ma manzon Allah a gaya mishi daren da zai nemi lailatul qadri dan ya baro daji ya zo masallaci ya ibada sai manzo Allah ya ce masa daren 23 to sai kasance gaba ɗayan rayuwarsa duk daren 23 na Ramadan yana baro daji ya zo ina ya zo ina ya zo wannan masallaci na manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ini daga lokacin sallar isha'i daga daga la'asar har zuwa me har zuwa asuba wannan ishara ne akan sahabbai suna neman lailatul qadri tun daga la'asar har zuwa asuba ana gane da kyau ko wanda shi ne kenan domin a musulunci dare yana fara da rana ta haɗi to ka tabbata da rana ta haɗi kana masallaci shine dai ka tabbata bayan isha'i bayan la'asar kana ciki ko tunda bayan la'asar ranar take faɗuwa to wannan shine dalilin masu ra'ayin cewa babu makawa daren lailatul qadr shine dare na 20 da nawa 23 suna dalili ko ba su da to kun gani حدثنا موسى بن إسماعيل حدثنا وهيب أخبرنا أيوب عن إكرمة عن ابن أباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال التمسوها في العشر الأواخر من رمضان أن تنبي مزال در ليلة القدر سيتي ku neme ta a kwanaki guda goma ƙarshe na ramadan fi tasi'atin tabqa a sauran kwana tara ga ramadan wa fi sabi'atin tabqa da kuma sauran kwana bakwai ga ramadan wa fi khamisatin tabqa da kuma sauran kwana biyar ga ramadan in kai kenan shi zai baka dare na 21 dare na 23 dare na 20 nawa 25 to kun ji shi wannan hadisin ko ma 27 kin ba amami ba ba ma ambata ba kenan nan wannan hadisin an tambayi manzo Allah yau shi ne dare Lailatul Qadr ce ku neme ta daren 21 kuma ku neme ta daren 23 kuma ku neme ta daren 25 to kenan wannan shine dalilin masu ganin cewa daren lailatul qadri shine dare na 21 ana gane da kyau ko domin shi na 23 ko ba wannan hadisi ba suna da wancan hadisan da su gabata ta aka ce magana ta kare mata ta ce mijin ta shege ma'ana magana ta cewa 27 ta kare ko tunda dai ga hadisin da ba ba a zano ta ba to 'yan 27 kuna ji ga hadisai nan ba a zano 27 to mu je gaba har yanzu akwai sauran bayani babun fi man qala lailatu ihda wa ishirina babi mai bayani akan dalilin waɗanda suka ce daren lailatul qadri shine dare na 21 حدثنا القعنبي عن مالك عن يزيد بن عبد الله ابن الهادي عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن أبي سلمة ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد الخدري قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يعتكف العشر الأوسط من رمضان manzo Allah ya kasance yana itikafi al-ashr al-awsat a kwanaki guda goma na tsakiyar Ramadan a da fa'atakafa aman sai wata shekara ya yi itikafi hatta idan kanat lailatu ihda wa ishirina har sai da dare na ashirin da ɗaya yi wahiyar lailatu lati ya kuruju fi hamin itikafi wanda shi ne a daren da yake hitowa daga itikafi ƙala sai ya ce man kana a takafa ma'iya falli ya a takif al'ashir al'awakhir wanda ya kasance ya itikafi tare da ni a goman farko to yanzu ya komo ya yi itikafi a goma na ƙarshe wa kadara aitu hadhihi laila kuma haƙiƙa an nuna mini wannan daren thumma unsituha sai aka mantar da ni ita wa kadara aitu ni asjudu min sabihatiha kuma a daren da aka nuna mini shine na lailatul qadri an nuna mini a bacci a cikin kwana asjudu min sabihatiha ina sujada a sahiyarta fi ma'in watinin a cikin ruwa da laka faltamisuha fil ashril awasid fil ashril awakhir dan haka ku neme ta a dare na goma ko kuma a kwanaki guda goma na ƙarshe waltamisuha fi kulli witrin kuma ku neme ta a kwanaki na mara a cikin kwanaki guda goma ma ana gane da kyau ko kwanaki na mara number empire kenan 21 23 hadda tara qala abu sa'idin famutirati sama'u min tilka lailati sai sama ta yi ruwa a wannan daren wa kana almasjidu ala arishin kuma a lokacin masallaci ruhin kunnuwan dabino ne kunnuwan iccen dabino ne a gare sa ana gane da kyau kenan akwai raga raga eh an yi ruwa dole zai yi yoyo fa waqafa almasjidu sai masallaci ya jike da aka yi ruwa fa qala abu sa'id abu sa'id yace fa absarat ayna ya rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam sai idanuwa na suka ga manzon Allah wa ala jabhatihi alhali akan goshinsa wa anfihi da hancinsa da hancinsa asarul ma'i wattini alama ta ruwa da laka na cabo da masallaci shike manzon Allah ya sujada ya sallah a cikin ruwan nan da manzon Allah ya dago sai da naga goshinsa da laka da hancin sama da laka min sabihati ihda wa 20 a sahiyar dare na 21 ana gane da kyau ko to bari mu yi dogon bayani a bisa kan wannan yanda al'amarin yake shine a da can manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana itikafi a tsakiya kwanaki na goma na tsakiyar Ramadan a tunanin manzo Allah nan ne lailatul qadri take to wata shekara manzo Allah ya huto daga itikafi a asahid da yake fitowa daga itikafi dare na 21 sai ya ce musu to an nuna mini daren lailatul qadri amma an mantar da ni wace rana ce tak tak ana gane da kyau ko amma dai a cikin wannan kwanakin guda goma ne na ƙarshe kuma alamar da aka nuna mini ta ita ce lailatul qadri shine naga kaina a wannan daren da aka ce mai shi ne lailatul qadri ina sallah a cikin cabo ina sujada a cikin cabo ana gane da kyau ko don haka duk mai son wannan daren to wannan daren na 21 shi ya kamata ya raya ana gane da kyau ko don ya same ta ma'ana ya komo nan ya neme ta dai ya komo wannan daren ya yi ibada bayan wannan kuma ya nemi lailatul qadri a koda yaushe a cikin kwanaki guda goma a cikin kwanaki guda goma ma kwanaki na mara to shine abu sa'id ya ce a wannan daren kuma na 21 wanda manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce an nuna masa lailatul qadri sai dai ya manta wani daren ne a wannan daren sallar asuba da muka yi ta sahiyar ranan an yi ruwa masallaci ya jike yace sai naga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam goshinsa da hancinsa da tabo na ruwa wannan sai ya tabbatar mini shine fassarar mahulkin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace to a wannan sai muka doka cewa 21 ita ce me ita ce me ita ce lailatul qadr wannan hadisin in akwai hadisin da ya kamata a hirin jayarwa game da cewa shine dalili akan daren lailatul qadr wannan shine hadisin don shi ya zo kaulan wa amalan manzon Allah ya faɗi kuma sannan an gani a mi an gani a aikace amma sai dai daren 21 mutane ma sun hiraina shi akan sauran daruruwa su dai ba su da daren 27 yan magana suka ce rishin sani ke sa kaza ta kwana kan dame da yunwa halaga yadda ke ku kai ka san kaza da dame babu babu zama ko to kuma ga yunwa tana ji wai ba ta san ashe bisa dame bane take sai da sai da sahe ta gani an zo korar ta za a dauke dame ce inna lillahi ala ga da ke ko wannan shine kira rishin sani ke sa kuwa kaza kwana kan dame da yunwa ko tunda inda ta sani ai da damen ya ga arkanai to wannan shine kenan a takaice dai ma'ana rishin sani ke sa mutane suna barin ranaku wanda mai yiwa su ne mami suna lailatul qadri kim malam yace da ƙarshe za mu zo mu yi bayanin me yasa aka yi ta ya za a yi a haɗa wannan bambancin da ake samu wata ran manzo Allah ya ce kaza wata ran kuma a ce kaza wata ran kuma a ce kaza ya yasa me yasa ake samu irin wannan wanda a magana guda za ku gane kuma mas'alar mala yace haddathana muhammad ibn al-musanna haddathana abdul a'la akhbarana sa'id an abi nadrata an abi sa'id al-khudri qala qala rasulullahi sallallahu alaihi wa sallam التمسوها في العشر الأواخر من رمضان كنوا مدرا ليلة القدر أقوانكي قوم نكرشين رمضان والتمسوها في التاسعة والسابعة والخامسة كم كني ميتا أ دري نترى دري نبقي دري نبير ku tsaya ku ji kai yanzu idan aka ce maka dare na tara da dare na bakwai da dare na biyar me za ka cewa ku bani amsa yanzu aka ce ka nemi daren lailatul qadr dare na tara me zaka cewa 29 ko to ba haka fassarar take ba ku tsaya ku ji fassarar kai tsaye haka haka ko ba ku ba kowa in aka fassara mishi haka zai cewa to amma da a nuna maka shi hadisi kana da buƙatar a fassara maka shi ko me iya larabcinka yace qala sai nace qultu ya aba sa'id sai nace ya kai abu sa'id innakum a'lamu bil adadi minna kashi tabi'i ne wai ke ce ma sahabi ku kun yi mu sanin adadi qala ajal yace eh haka ne qultu nace mattasi'atu was-sabi'atu wal-khamisa me dari na tara da dari na bakwai da dari na na biyar qala yace idza madat wahidatun wa 20 fallati taliha at-tasi'atu ana gani da kyau ko idan 21 ya wuce to mai bi masa dare na tara ne ba san ko ana gane da kyau ba idan ka ɗauki kwanakin ramadan na goma zalla dare na tara shine dare na ashirin da ɗaya ana gani da ke ku shine abin da ke nufi wa idha madha salasun wa ishruna fallati taliha sabi'a idan ini ana gani da ke ku na goma sha uku ya wuce to dare wanda yake bima wannan inin shine dare na bakwai ma'ana dai dare na ashirin da uku ana gane da ke ko wa idha madha hamsin wa ishiruna idan a mai yake da suna hamsin wa ishiruna dare na ashirin da biyar ya wuce fallati taliha alhamisa to dare mai bi masa shine na biyar qala abu dawud abu dawud ce la adri a khafi alayya minhu shay'un amla ban san ba wani abu ya boye mini game da wannan hadisi ma'ana akwai abin da ban gayi ba ko kuma a'a a takaice dai abin da yake ne da tasi'a da sabi'a da khamisa shine dare na 21 dare na 23 dare na 25 ana gane da kyau a nan ciki babu ma na 27 dare na 21 inda aka ce wa sabi'a kinna ana nuhin dare na 23 ba san ku kuna gane da kyau ba ka ɗauki kwanaki guda goma na ramadan na ƙarshe in ka hudda ɗaya ka haɗa shi da wancan ya yi dare na nawa ashirin da ɗaya ka ɗauki kwanakin ramadan guda goma dare na takwas dare na bakwai ana gani da kyau ko kenan dare nawa ya wuce uku ko sai ka haɗa su da wancan ashirin kenan ashirin da nawa da uku shi ma haka biyar da aka ce kenan dai a takaice nan التاسعة عشرين عشرين دنيا السابعة شيني عشرين دأوكو الخامسة عشرين دنوا 25 domin shine muhallu shahid na ka wannan hadisin domin idan kuka lura babin me aka ce babi mai nuna cewa daren lailatul qadr shine dare na 20 da nawa da daya kuma aka kawo wannan hadisin kenan ya nuna attasi akin na ana muhimmi dare na 21 as-sabi'a dare na 23 wannan shine kenan babu man rawa annaha lailatu 17 babi dangane da wanda suka rawaito akan cewa daren lailatul qadr shine dare na 27 a asaba ashara ko dare na 17 to kun ji amma su 17 a asaba ashara ne 17 kun ji hada 17 a tafi حدثنا حكيم بن سيف سيف الرقي أخبرنا عبيد الله يعني ابن عمرو عن زيد يعني ابن أبي أنيسة عن أبي إسحاق عن عبد الرحمن بن الأسود عن أبيه عن ابن مسعود قال قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم من ظن الله ياتي من اطلبوها ليلة سبع عشرة من رمضان كني من ليلة القدر دري نقوم شابكوي وليلة إحدى وعشرين da dare na ashirin da ɗaya wa lailata talatin wa ishirin da dare na goma sha uku sun masakata sannan sai ya shiru sai dai hadishin bai inganta ba ana gani da kyau ko? kenan goma sha bakwai ba ta daurin zama babu marrawa fi sabi'il awakhiri babu dangane da wanda suka rawaito cewa ita ne lailatul qadri a cikin kwana bakwai na ƙarshe ne ake samunta na Ramadan haddathana al-Qa'nabi an Malik an Abdullah ibn Dinar an ibn Umar qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam taharraw laylatal qadri fi as-sab'i al-awakhir ku nemi daren laylatul qadri a kwanaki guda bakwai na karshen Ramadan babun to kun ga shi wannan hadisin ba ma sa 21 ba ko wanda muka ce ita ma za a yi tsammani babu man qala 27 wanda ita yi shahara babi na wanda suka ce lailatul qadri daren 27 ne حدثنا عبيد الله بن معاذ حدثنا أبي أخبرنا شعبة عن قتادة أنه سمع مطرفا ياج مطرف عن معاوية بن أبي سفيان لقى معاوية بن أبي سفيان عن النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة القدر قال عدر ليلة القدر ياتي ليلة القدر ليلة سبع وعشرين ليلة القدر dare ne na 27 shine ita babu man qala hiya fi kulli ramadana babi na dalilin wanda suka ce kai lailatul qadri ana neman ta ne a cikin ramadana gaba daya kowane ini na ramadan kowane dare na ramadan ana iya samun lailatul qadri ga hadis ga dalilin su shi kuma حدثنا حميد بن زنجوية النسائي أخبرنا سعيد بن أبي مريم حدثنا محمد بن جعفر بن أبي كثير أخبرنا موسى بن عقبة عن أبي إسحاق عن سعيد بن جبير عن عبد الله بن عمر قال سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم أن تنبي منظر الله وأنا أسمع عن ليلة القدر نيكم إناجي أن تنبي سدنغن ليلة القدر فقال سيتي هي في كل رمضان إذا ليلة القدر أتكين كون نيرانا رمضان أنا إيسامنتا أنا قاين بكيكو قال أبو داود أبو داود رواه سفيان وشعبة عن أبي إسحاق موقوفا su mawqufi suka rawaito sa alab ne Umar akan cewa magana ce ta Ibn Umar lam yarfa'ahu ila Nabi sallallahu alaihi wasallam su su dauka shi zuwa ga manzon Allah kenan da'ifun marfu'an wa sahihun mawqufan in an ce manzo Allah ya faɗi wannan magana to da'ifi ce da'ifi ne amma in an ce ibnu umar ya faɗi ta to menene sahihi ne kuma ka'ida ta malaman hadisi suke cewa qaulus sahabi fi ma la majala lirra'yi fihi lahu hukmun rafi idan sahabi ya faɗi abun da babu ra'ayi a ciki to kawar manzo Allah ne ya faɗi domin har in dai ba ya tabbata manzo Allah ne ya faɗi wannan magana ba zai faɗi ta ba na cewa lailatul qadri ana iya samun ta a kowanne dare nami na ramadan wannan shine kenan kun san hikimar da ta sa malam ya liƙe da wannan babin domin wannan babin shine na ƙarshe a cikin bayanin me lailatul qadri sai ya liƙe da bayanin kai akwai ma masu ra'ayin lailatul qadri ana iya samun ta a cikin kwanaki guda 30 kenan na ramadan ana gane da ke ko dan ya nuna mana to wancan abubuwan wancan mangunan da aka yi ta faɗi in dai tabbata kake so to kai ibada a gaba ɗayan mi ramadana shi zai baka lamuni da tabbacin ka samu mi lailatul qadri in magana suka ce abu ga hannu shi an mutun ko wancan kwanakin da ka gani dukkanin su babu wanda ake da tabbacin shine lailatul qadri kuma abin da yasa kuke ganin ana samun sabani wataran a tambi manzo Allah ya ce dare kaza shine lailatul qadri wataran ya ce dare kaza shine lailatul qadri ya danganta da shekarun ne malamai suka ce akwai shekarar da za a tambayi sa yaushe ne lailatul qadr sai ce rana ta dare na 23 to yana nuhin a wannan shekaran daren 23 ne za a same ta wata ran a tambayi sa sai ce dare na 21 yana nuhin a wannan shekaran daren menene 21 wata ran a tambayi sa sai ce 27 yana nuhin a dare na 27 na wannan shekarar shine na me shine lailatul qadr kenan idan ka haɗa ruwayoyin gaba ɗaya sai su nuna maka shekara tana canzawa wata shekara wanga dare ne da yatul qadri wata shekara wanga dare ne amma a ce ga daren tak tak wannan babu shi kenan dai mai neman lailatul qadri ya zage damtse da ibada a gaba ɗayan mi a gaba ɗayan mi ramadan sha'iri ke cewa أخلق بذي الصبر أن يحظى بحاجته ومدمن القرع للأبواب أن يلجا yace duk wanda ya dawwama akan kokari na neman wani abu to sai ya same shi duk wanda ya dawwama akan buga koha to ko ba a bude masa ba dan Allah a bude masa don kormun yadda yake yi ana gane da ke ko ma'ana dai me yake nuna muna الجد يدني كل أمر شاسع والجد يفتح كل باب مغلق معنى قوكري yana kusantar da nesa ƙoƙari yana sa a buɗe kohon da take liƙe ma'ana ƙoƙarin da za ka yi zai sa Allah ya ga tausan ka ya datar da kai da dar lailatul qadr domin Allah ya ce walladhina jahadu fina lanahdiyannahum subulana wanda suka yi kokari a bisa kan hanyar mu za mu datar da su da hanyar mu don haka duk wanda ya kokari da niyya mai kyau ta neman lailatul qadri Allah zai mai Allah zai datar da shi domin inna Allah la yudhi'u ajra man ahsana amala Allah baya kaskantar da sakamakon wanda ya kyautata aiki ana gane da kyau ko kin dai uwa mu zage damtsi dan neman lailatul qadri a gaba ɗayan ramadana in muna so mu samu tabbat wannan shi ne kenan lokaci ya yi hmm? mu gani nawa muka yi na'am uh, muna iya tsayawa haka don mu san uh, gobe insha Allah za mu tashi a babubuka masu bayani akan hukunce-hukuncen karatun Kur'ani wanda za ku gani wannan karatun kamar yana rakiyar mu ne game da Ramadan yana daga cikin abubuwan da ake yawan yi a cikin Ramadan karatun ne Kur'ani to wannan babubukan za su karantar da mu ladubba na karatun na karatun Alkur'ani ne wannan shine kenan anan za mu dakata inda muka samu daidai Allah ya ba mu lada kuskure kuma Allah ya gafarta muna سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله kidan gobe za a fara a lokacin da aka saba da an yi sallar a zahar tarazar dish ne ko ko ben ne shike sallah sai a yi karatu insha Allah an gari ake kai da yake himma a ce yau ko an gula ko tuzuri suna dan danawa a suna suna dan dama babbar riga ana ba su dama su daya za a tayya ko
ana ba su dama su daya rangwame ana mai yamin wani da ya karko za ta wuce ba شاء الله وش هذه الدين
alaikum salam barka ina da ya mana gida alaikum salam barka ne
to ga wanga dai yanzu ba san koya ne ba ko